بسم الله الرحمن الرحيم إن أول والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ba tare da tsawaitawa ba kamar yadda muka sani yau shine rana na uku da fara daura a cikin wannan littafi mai albarka a sharhu al'adabul ashara wanda Allah ta'ala je mana gamdakatar muka sami daya daga cikin manyan malamanmu malam Muhammad Nuruddin Mujahid ya halarci wannan majalisi kuma Allah ya taimake ni ya amsa min da cewa shi zai kare shi wannan daura duba da yanayin lokaci ba za mu tsawaita bayani ba malam Nuruddin dai sananne ne wata ne a daren sha uku balma ni ne na shi tsallako godan shi ni ne bako yanzu a wannan zaman saboda alardinsa muke saboda haka insha Allah ta'ala za mu ba malam dama kuma za mu tafiyar da karatun kamar da yadda ake tafiya amma da yiwuwar la'alla kila iya kai mu gobe ko kila la'alla yau dai tsakanin yau da gobe din Allah ya sa mun kammala a yau to mun kammala ban Allah da gobe sai mu karkare da taimako Allah ta'ala da haka za mu ba malam dama ya karkare sai mu sanarwa dangane da abin da ya shafi dauran mata shi ma da za a insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ka manta da date na manta wani kudi yau yau nau ne ga wata shida ne ko biyar ko shida na? zama da lafiya kuma da ba albashi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم أرنا الحق حقا فارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا رب زدنا علما نافعا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kamar yadda aka sani yau shine shida ga watan jima'a al-akhirah hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wato dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da ɗaya mun kuma taru da arba'in da biyu afuwa mun kuma taru a wannan masallaci na darul abrar domin ci gaba da gabatar da wannan muhadara ko in ce wannan daura da aka soma ta tun shekaran jiya kwanan watan boko kuma ina jin yau ashirin ne ko ga watan ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya ci gaba kai tsaye daga inda ɗan uwa malam umar shehu zaria ya tsaya a cikin waɗannan gwalagwalan abubuwa guda goma da aka fara yin sharhi a kansu tun shekaran jiya a yau kai tsaye za mu tashi akan abu na hudu abu na hudu a cikin jerin waɗannan abubuwa da suke ladubba ne ga kowane musulmi ya kiyaye su kuma ya ƙoƙarin yin aiki da su shine takallam bi tayyibil qawli fi khairin واخفض صوتك محتملا في حديثك وأنصت لمن, كل... لمن كلمك مقبلا عليه ولا تقاطعه ولا تتقدم بين يدي الأكبر بالكلام abu na hudu mala yake cewa takallam bi tayyibil qawli fi khairin in za ka yi magana ka yi magana da daddaɗan magana ka yi magana da magana mai kyau fi khairin a cikin dukkan abin da za ka furta ya zama alkhairi duk abin da za ka faɗa na alkhairi to ga zanto maganarka ta zamanto da daɗa ce sannan waƙfi sautaka ka sassauta muryarka sannan ka sassauta muryarka mutahammilan fi hadithik mutamahhilan fi hadithik afwan kana mai bi sannu sannu a cikin tattaunawarka in zaka yi magana kana bi a hankali a hankali wa an liman kallamaka sannan kai shiru ga dukkan wanda yake maka magana muqbilan alaihi kana mai fuskantar sa gaba daya wala tuqatihu kada ka yanke shi a cikin maganarsa wala ta taqaddama baina yadayi al-akbar bil kalami kuma kada ka zarce abinda bahaushe ke ce ma wuce gona da wuce wuce wuce makadi da rawa wuce gona da iri wato ku kada ka shiga gaban shi lokacin da yake magana in babba ne kada ka shiga gaba ka bari babba ya fara magana kafin kai kai magana wannan shine ladabi na hudu a dunkule abinda mattanin wannan littafi yake magana akai kenan to a cikin sharhi malam yake cewa zakara al-musannif waffaqahu Allahu al-adab ar-rabi' mawallafin wannan littafi Allah ta'ala ya datar da shi ya ambata wato ladabi na hudu min al-adab al-ashara wa huwa yata'allaqu bi adab al-kalam daga cikin ladubban nan guda goma wannan shine na hudu wannan kuma shine abin da ke da alaka da ladubba na magana yanzu zai tattauna maka akan bayani akan wancan martanin da muka karanta to a cikin haka sai ya ce fi sab'u masail akwai gaba gaba har guda bakwai mas'aloli da zai tattauna akan su mas'alatul ula fi qawlihi takallam bi tayyibil qawli fi khairin da malam yace kai magana da daddadan magana cikin dukkanin abin da yake alkhairi ne sai yace wat tayyibu min alqawl huwa at-tahir as-salimu min al-khubuthi magana da ake cewa kuwa daddada magana mai kyau ita ce magana tsalkakakkiya wacce ta kubuta daga dukkan wata datti ta kubuta daga dukkan wata magana da take batil idan aka ce al-khubuth min al-kalam shine magana da take mummunar magana magana mara kyau bakar magana magana da take shari'a bata yadda a furta ba to al-khubuth min al-qawl kenan saboda haka qaulul tayyib magana mai kyau shine wanda ya zama to tahir magana tsalkakakkiya mai dadi kuma wacce ta kubuta daga dukkan wani wato ainihin aibi wal khairu abinda ake cewa al khairu kuwa huwa ma rugiba fihi shar'an aw urfan shine duk abinda ake kwadayi wurin aikata shi wannan abun na shari'a ne ko wannan abun na urfi ne na al'ada ne dabi'a da aka saba duk abinda ake kwadayi wurin aikata shi duk abinda in kana son ka yi shi a ɗabi'ance ko a al'adance ko kana son ka yi shi a shari'ance to wannan abu sunan shi alkhair wala abdu ma'murun fi mantuqihi fi mantiqihi bi amrayni bawa an umurce shi da abubuwa guda biyu a cikin furucinsa kuma al-madhkurani fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwan guda biyu su ne aka ambata a cikin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da rana ta karshe to ya fada alkhairi ko ya shiru to wannan wato su ne abubuwa guda biyu da aka ambata a cikin wannan hadisi sai malam yake cewa fa ahaduna yu'maru idza takallama an yaqula khairan ɗayanmu an umarce shi a duk lokacin da zai yi magana to ya zanto ya furta alkhairi au an yi hafaz mantikahu fala ya takallamu bi shay ko kuma ya kiyaye furcinsa kada ya furta komai ko dai in zai faɗa ya faɗa alkhairi ko kuma ya kiyaye bakinsa kada ya furta komai kenan wancan hadisi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut abu abi yake ishara zuwa gare shi ko dai in zaka faɗa ka faɗa alkhairi ko kuma kai shiru kada ka faɗa والمسألة الثانية ما ليس مسألة تبيو في قوله أتكم فأسا ليتي واخفض صوتك تسسوت مريكا تسسوت صوتك فالصوت وعاء الكلام الذي يدفق به إلى الخلق صوتي kuwa shine wato mabudin dukkan wata magana da mutum zai yi abun farko da za a fara ji shine wi'a wannan sauti shine wi'a'ul kalam shine wani mabudi daga dukkan wata magana da za ka yi wanda daga shine zai tunkudu zuwa ga makogoranka sautin ya fito gaba daya to wannan shine as-saut wa khabtuhu ƙasa-ƙasa da shi kuwa huwa huwa alhamsu bihi shine wato sassauta shi yin ƙasa-ƙasa da shi wa tarku raf'ihi da kuma barin daga shi daga ce alhamsu shine sassauta magana alqur'ani ma yayi amfani da wannan lafazin inda Allah madaukakin sarki ya cewa wala tasma'u illa hamsa ba abinda zaka ji daga daga gare su sai irin wannan magana ƙasa-ƙasa maganar da ba a iya jin mai ake cewa abinda bature ke ce mai memory ko to irin wannan magana ita ce alhamsu wa tarku raf'ihi da kuma barin daga muryar fa idza takallama idan mutum zai yi magana hamasa bi kalamihi to sai ya sassauta maganarsa wa lam yarfa sautahu sai kada ya daga muryarsa yayi shi ƙasa-ƙasa wal mas'alatu thalitha mas'ala ta uku fi qawlihi mutamahhilan fi hadithi fi hadithik ka zaman to kana bi a hankali wurin maganarka shine malai ce fa idza tahaddath fa idza tahaddatha al-abd idan bawa zai yi magana sunna lahu an yatamahala fi hadithihi an sunnanta masa ya bi a hankali wurin maganarsa kada ya garaje kada ya sauri wurin magana wannan sunna ce a gare shi na yabi a hankali kada ya garaje wattamahul abinda ake cewa attamahul shine atta'anni wato adda wato shine bi a hankali da sannu sannu wa yukhriju kalamuhu shay'an fa shay'an sai zama magana ta tana fita daki daki daya bayan daya daya bayan daya hatta yataharrazu fima yatakallamu bihi har ya kai ga ya iya wato tattara dukkan abin da yake magana da shi don ya fa'idantar da wanda yake so ya fa'idantar wa yi ƙuƙalu anhu a iya fahimtar me yake so ya ce faman fa'atun tamahuli fil kalami amrani amfanin bi a hankali wurin magana abubuwa guda biyu ne a haduhuma na farkonsu usulu ihtirazul mutakallim fi kalami wato zai baiwa mai magana damar ya tattara dukkan abin da zai faɗa ya zamanto sai ya tauna maganar kafin ya furta ta wala yukhriju shay'an min al-kalami illa wa qad wazanahu ya zanto ba wani abin da zai furta ta maganar safa ce ya auna wannan maganar ya ga cewa in na furta ta za ta yi amfani ko za ta ja sharri to wannan ɗaya daga cikin fa'idoji na bi a hankali wurin magana kenan hargowa zai sa mutum ya furta wata kalmar da ba bai so ya faɗe ta ba amma bi a hankali wurin magana zai sa kai mai magana ka rika tunanin abin da zaka faɗa ka tattara hankalinka wuri daya ka tauna kamar da Bahaushe ke cewa tauna kafin ka furta mutum ya tattauna ma'ana ya sake bibiyar abin da zai faɗa a kwakwalwarsa domin ya zanto wato bai furta abin da yake sharri ba wal ukhra dayan kuma ko wal akhar dayan kuma shine husulul aqli ma'ana kalami shine za a iya fahimtar abin da yake so ya faɗa in ka bai hankali sai a fahimci me ake so me kake so ka faɗa fa yafhamu anhu sai a fahimci me yake so ya faɗa wa yudraku ma yuridu bi kalamihi sai a iya daskar abin da yake nufi cikin maganarsa a gane shi kai tsaye mala yace wal mas'alatu rabi'a mas'ala ta hudu fi qawlihi wa ansit liman kallamaka kai shuru ga wanda ke maka magana ai bi ilqa'i sam'ika shine wato ta hanyar bashi jinka wa tawajjuhi qalbika ilayhi da kuma karkatar da ko fuskantar da zuciyarka zuwa gare shi ka mayan masa da jinka gaba daya ka kuma karkato da zuciyarka zuwa gare shi fal insatu ma'murun bihi mala yace kaga yin shiru abu ne da shari'a ta yi umurni da shi ko kuma wal insatu ma'murun bihi shurun da shari'a ta yi umarni da shi kadarun za'idun anil istima'i shine dan wani adadi dan wani gwargwadon da ya dado akan yin shuru wannan shine al-insat shurun da aka yi umarni shine dadi akan saurarawa idan ka saurara to ƙari akan saurarawa shine al-insaf qala Allah ta'ala Allah yace wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu idan ana karanta al-qur'ani to ku saurara wa shi al-qur'ani ma'ana ku bada jin ku wurin ji sannan wa ansitu sannan kuma kar ku yi magana kenan da kunnanka da jinka ake buƙatar ya zo ma al-qur'anin kunnanka ya saurara bakinka kuma kada ya furta wani abu a lokacin da Allah ke magana sai ce fastima'u abinda ake nufi da al-istima shine ilqa'u sam'i lil mutakallim shine bada jinka ga mai magana wal insatu shi ko yin shiru ilqa'u sam'i lahu bayan ka bashi jin wa tarkul kalamu inda kalamihi sannan kuma kai shiru kai magana lokacin da yake magana to bambanci tsakanin al-istima'u da al-insatu kenan al-istima saurarawa tayu ka iya saurarawa kuma kana magana tayu mutum kana kana ka saurara amma kuma kana magana amma al-insat to fa kai shiru to kuma dole kuma ka saurara tunda kai ba magana kake ba dole kana jin na wani sai ma nake cewa fal insatu a'la min istima shi yin shuru shi ya fi saurarawa in za a hada a ce da al'insatu da al'istima a wani yafi wani sai a ce al'insatu a ala manistima min al'istima shi ya fi shuru sama da wancan saurarawa ne wa kullu insatin istima'un wa ziyadatun dukkanin yin shuru to saurarawa ne da dadi amma walaisa kullu istima'in insatan amma ba kowane saurarawa bane ya zama shuru so da dama kamar da muka ce mutum yana magana ka saurara amma kuma kai ma kana maida mai martani kaga baka yi shiru ba kenan amma kana jin shi amma zai wahala a ce kana kai shiru baka yi magana ba kuma a ce baka jin mutum sai dai cikin abin da malam zai yi magana a can gaba wanda zamu tattauna akan shi a matsala ta gaba ita ce mas'alatul khamisa fi qawlihi muqbilan alayhi kana mai iqbali ma'ana iqbali shine fuskanta kana mai fuskantar sa ai mushrifan bi sautika الظاهرة من بدنك عليه كنا مي فسكنتا da sautinka kana mai fuskanta da su bi suratika afwan bi suratika da surarka da jikinka gaba daya jikinka karara ya fuskance shi itina'an bi haqqihi wa hifdhan liwiddihi domin ba da kulawa da muhimmancin haƙƙinsa na ka saurara da kuma kiyaye mashi son soyayyarsa na a bashi wannan damar na a saurare shi wa kamalul iqbal mala yace mafi kamalar saur fuskanta ka saurare mutum shine ma wata fihi al-batilu zahira fa jumi'a alayhi shine abinda cikin sa da bansa duk suka suka hadu suka tattaru gare shi abinda ke batininka ya hadu da zahirinka duka ka tara ka mika ma mutum me zahirinka shine jinka da idonka da jikinka ya zama to ya fuskance shi me batininka ya zama zuciyarka to duk inda aka hada zuciya da gangan jiki ya fuskanci mutum to wannan shi ake ce ma wato ko akmalul iqbal so da dama mutum na maka magana kana kallon shi kana jin shi jikinka na kallon jikin shi amma kuma zuciyarka tana wani wuri kaga wannan ba akmalul iqbal bane ba dole sai an samu me sai an samu muwata'a baina zahir wal batin sai an samu haduwa tsakanin boyan da bayyanan duka ka tattara ka mika masa wannan shine akamaru da kiba kaga da Allah ya faɗi yadda munafikai suke wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan sun je gurin shi yayi magana idan sun zo sai su ce ma za qala anifan kaga da suke gurin annabi sallallahu alaihi wasallama babu wannan akamaru da kiba din domin me ya nuna haka lokacin da suka fito wurin annabi sai su ce kace da zunansu ma za ka la'ana fa wai dazu me ya faɗa kaga ba a tsaya aka mai da hankalin da zuciyar da jikin gaba ɗaya ba an dai zauna ne kawai yana faɗa amma ba a jin sa as-sadisa mas'ala ta shida fi qawlihi wala tuqati'u kada ka yanke shi abinda bawo shi ke cewa ina magana ka katse ni to kada ka masa haka wal muqata'a hiya mubadaratul mutakallim bil kalami qabla tamami kalamihi abin da ake ce muqata'a shine yi wa mutum kutse auke gaggawa cikin shigan masa magana kafin ka bashi ya idan da maganarsa to wannan shine muqata ka yanke magana shi ka shiga ka shigan mai da wata magana kafin ka bari ya kare to wannan yana da illa a shari'a domin yakan haifar da mai maganar ya manta gabar da ya tsaya awwalan yakan kawo mashi ikhtilaf a cikin magana yana wata magana ya dauko wata magana ya jeho ciki wanda ba ita yake so ya faɗa ba yana da wasu wato ainihin madar ɗinsa wasu abubuwa da cuta na na abin nan amma kuma akwai manafi wurin al-muqata'a akwai muqata'a da shari'a ta yadda da ita mutum na magana baka iya yanke shi kai wani abu akwai wannan a shari'ance masalan mutum sai ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama innamal a'malu binniyat ba na fadan ba na karanta da larabci ba masan ce Allah ya ce dukkan ayyuka to me ya kamata kamun a lokacin sai ka ce manzon Allah kai tsaye sai ka shigo min da magana to wannan ita kuma mukata ana son ta duk abin da bare shi zai iya haifar da illa wurin isar da sakon to ana mukata a anan gurin na ce kala rasulullah amma sai na ce Allah ya ce kaga maganar manzon Allah ba magana Allah bace ba to anan sai sai a mutum gyara ce manzon Allah ko ya zo fadin wata aya sai ya shanye wata kalma ya manta bai fada ba ko ya tsallake ta to sai a shigo mai da ita to wannan muqata'ar ba yanke shi kai cikin magana ba kai mai ka shigan masa da gyara ne kuma sai ya karba wannan babu laifi akan wannan amma muqata'a da yake magana anan ka yanke masa maganar ka hana shi ya karasa kai ka ci gaba da bashi wani labari to wannan shine shari'a ba ta so ba ladabi bane an fahimta ko fala yukadu yubayyinu an maqsudihi ta yadda ba zai iya bayyana me yake so ya isar ba wala yufsihu an muradihi ba zai iya bayyana manufarsa ba kai tsaye a fahimce shi wal mas'alatu sabiqa sabi'a sabi'a mas'ala ta bakwai fi qawlihi cikin fadarsa da yace wala tataqaddama bayna yadayil akbar bil kalam kada ka shiga gaban babba wurin magana in babba na magana sai ka dan saurara masa kada ka zamanto kai ne a gaban shi wurin magana kama akwai yaro da babba ko ɗalibi da malami malamin kana wurin kai kakai magana in babba na wurin kai kakai magana kana ƙarami sai ka babba ya magana ya ce li'anna shar'a hafiza lil kabir haqqahu domin shari'a ta tsare wa babba haƙƙinsa wa minhu daga cikin haƙƙinsa haqquhu fil kalam akwai haƙƙinsa wurin magana Allah ya takaddama bayna yadayhi kada a shiga gabansa wala yushra'u man dunahu fil kalam ma qasadahu kada wanda ke ƙasa da babban ya fara yin wata magana cikin abin da shi babban na so ya faɗa kai ma kana so ka faɗa la iniftaraka mubtagahuma ba inda wato manufarsu daban-daban ba abinda wance yake so ya daban abinda wance yake faɗa daban to wannan babu laifi kai ka faɗi naka shi ya faɗi nashi amma cikin abin da abu ɗaya ne ake so a isa saƙon ɗaya ne da kai da shi don wani baku ɗaya ne to ba shi ya magana kai ka kai magana amma in akwai abin da shi in ya faɗa kai ma za a saurare ka ka faɗi wani abu to wannan babu laifi kun samu bambancin abin da za ku furta ila in ya gama za a ce to kai sai ka faɗi na ɓangaren ka to shi kenan amma in ba haka ba an ce kai faɗa ka ce a tun da shi babba ya yi magana ko shi kenan ya wakilce mu al-akbar huwa al-mutaqaddimu bil kubri ala ghairihi wanda ko ake ce ma akbar babba shine wanda ya gabata a girma akan waninsa ya girma waninsa wal kubru naw'an malan da ya ƙara fashin baki yace shi kubru din nan girman nan shi kuma nau'i biyu ne ahaduhuma kubru akadarin dayan shine girma na matsayi girma na wani matsayi da Allah madaukakin sarki ya dora mutum kan ri'asa kamar shugabanci cewa ne shugaba ne mudiri ne na madarasa a'a ila kansila ne ila ciyaman ne ila gabna ne ko shugaban kasa ko dan majalisa ko wani sarki ko mai anguwa ko wani da yana da ri'asa yana da shugabanci to wannan shi ma ana ana daukar shi a matsayin babba ne wal ilm ko kuma malami ne a ce wannan babban malami ne ko gairihi ma ko wani abin da ba waɗannan ba to wannan duk ana kiran shi a matsayin wato ko ainihin alkibu wal'akar ɗayan kuma shi ne kubur a amari shi ne girma na shekaru mimman ya zubi kwafistin da gairahu daga wanda ya girmi wani wanda shekarunsa ya riga naka to wannan shi ake kira da kubur a amar girma na shekaru idan mutum shekarunsa ya girmi ya gabaci na wani to wannan da shekarunsa ya gabaci wancan shi za a ce babba ne akan wancan ya girmi wancan kenan kagan girma nau'i biyu ne akwai girma na matsayi da Allah yake ba dan adam na shugabanci ne ko na malanta akwai akwai girma na shekaru to shari'a duk tana kallon waɗannan gurin barin su su fara magana kafin kai da kake kasan su kai magana daga cikin ladubba na shari'a fal abdu ma'murun bi taqdim al akbar bayna yadayhi fil kalam shi bawa mutum wato shari'a ta masa umurni na ya gabatar da babba gabansa wurin magana ya fara bari babba ya magana kafin shi yayi wa munhiyun an musabaqatihi fihi kuma shari'a ta hana mutum ya riga babba wurin yin magana hifzan li haqqihi domin kulawa da haƙƙinsa lima fi sahih dan abin da yazo a cikin sahih bukhari ma muslim ma ya rawaito wannan hadisi min qawlihi sallallahu alaihi wasallam daga fadarsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kabbir kabbir wato babbabban yayi magana babbabban yayi magana hadisin abi muhammad sahal ibn abi hasmat al-ansari yace sun zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wani da da ɗayan akwai babba akwai karami a ciki to da karamin yazo sai firgigin sai fara magana sai annabi ya ce kabbir kabbir babbabban ya fara magana babbabban ya fara magana wannan taqdiman li akbar min al-mutakallimina wannan girmamawa ne wato ku gabatarwa ne ga wanda yake shine babba daga cikin masu magana fa yuqaddamu man urifa kubruhu bi qadarin aw ilmin sai a gabatar da wanda aka san aka gane wato girman sa an gane girman sa ta hanyar wato ko matsayin sa ne ko an gane girman sa ta hanyar ilimin sa ne to duk dai a gabatar da shi ya fara magana wa min hadha bab mala yace to akan wannan babi kuwa ko akan wannan gabar da yake magana akai zajaru tullabul ilm anil kalam bayna yaday ulama anan zai dan yi gargadi ga wasu ga daliban ilimi akan wato ko gabatar da magana yin magana gaban malamai malai amfani da wannan dama yayi gargadi ga dalibai gurin yin magana wato ko ainihin ga ainihin gaban malamai fa innal ma'mura bihi shar'an mana yace abinda shari'a ta yi umarni da shi wakilul kalami ilaihim jingina magana zuwa ga su malaman fa huwa haqqun thabitun lahum bi tariqi shar wannan haƙi ne tabbatacce a gare su ta hanyar shari'a wa multamisul ilm ma'murun bi an yastaghniya bihim duk wanda ke lalaban ilimi mai neman sa to an umurce shi da ya wadatu da maganganunsu in sun yi sun isar masa li'anna zimamuhum domin wato ragamar su malaman mashgulatun bil kalami abu ne da yake himmarsu da yunkurinsu da kai komowarsu ko komowarsu abu ne da yake shagaltacce ta hanyar yin bayani an shari'i game da wannan shari'a duk inda kaga malami kokari yake ya ga ya gamsar da mutane akan yadda wannan shari'a take ya isar da sakon ga yadda shari'a take wa kiyaman bi haƙƙin lahi da ƙoƙarin tsayuwa wurin sauke haƙƙin Allah madaukakin sarki akan sa ne ya isar da sakon Allah wa zimmataka da kuma kai zimmarka da ke kansa ne ya ƙoƙarin karantar da kai ya nabbahantar da kai ya ganar da kai wa anta dunahu bari'a kai kuma ƙasan sa kake a daban gefe ɗaya a ware to kaga bai kamata ko ka zo ka shiga gaban sa wurin magana ba don haka fa idza balagta mablagahum idan Allah ya kai ka matsayin su wara makakan nasu bi absarihim mutane suka yi maka zuru-zuru da ido wa hataju ila ilmika suka buƙaci ka dan amfanar da su da wani abu da Allah ya sanar da kai fa talibi na idan najata nafsika bil qiyam bi haqqi Allah subhanahu wa ta'ala alayka to sai ka nemi kwatan kanka gurgurdan abin da zaka iya ta hanyar tsayuwa da haƙƙin Allah madaukakin sarki da yake wato ainihin kanka malam yace alkhamis na biyar idan ataita madja'aka fatawadda idan ka zo makwancinka sai ka yi arwalla wanam ala shiqqikal ayman sai kai bacci a gefen ka na dama watlu ayatul kursi marra sai ka karanta ayatul kursi shudi daya wa jama'a kaffaika sai ka tattara tafinka guda biyu وقرأ فيهما سورة الإخلاص سيكا كرنت سورة الإخلاص والمعوذتين لكم معوذتين سورة الإخلاص إتشي قل هو الله ma'awuzatayn kuma qul a'udhu bil falaq da qul a'udhu bin nas wanfut fihi ma sai kai tofi a cikin tafinka guda biyu din wamsah bihi ma mastata'ta min jasadika sai ka shafi gurgudan abin da ya saukaka na jikinka taf'al zalika talatan haka zaka yi hasso uku wannan ma na daga cikin ladubba na wannan shari'a abinda ake kira da adabin nawm ladubba na bacci shine mala yace zakaral musannifu faqahu Allah al-adab al-khamisa min al-adab al-ashara wa huwa bima yata'allaqu bi adabin nawm shine abinda ke da alaka da ladubban bacci wa fi thaman masail akwai masaloli guda takwas da malam zai tattauna a nan masalatul ula fi qawlihi idza ataita mat'aka fatawadda masala ta farko shine da yace idan ka zo makwancinka to kayi arwalla sai yace wal marji huwa mahallun nawmi bil layli ana cewa matji shine wurin baccin dare inda ake baccin dare nan ake cewa matji inda ba a baccin dare ba a kiran shi matji kamar yadda larabawa suke fada wal mu'tad kaunun nawmi laylan abinda dai aka saba aka sani shine bacci da daddare ake yin shi wal arbu idan tala'at matja turidu bihi mahallun nawmi min al-layl larabawa idan suka saki wannan kalma suka ce matja to suna nufin wurin da ake bacci da daddare fa inna jari fi adat al-arab domin abin da ke gudana a al'adar larabawa annaha ta'awi fi nawmi laylan sukan larabawa sukan dai kema bacci da daddare ne ta'awi fi nawmi laylan ila al-matji wahid wato ko larabawa galibinsu a baccinsu na dare suna koma zuwa ga wurin makwancinsu guda ne wuri ɗaya suka tanada wanda shine suke baccinsu da daddare shine gadonsu wa amma fi naumin nahar amma a baccin rana fa innahum la yalzamuna mawdu'an wahidan ba su da wani takamaiman guri da zaka ce nan ne suke zuwa su kwanta su bacci da rana amma da daddare sukan tattali wani wuri guda ayyananne sananne a nan ake zuwa a kwanta a yi bacci kamar mu ma muna da irin wannan ɗabi'a duk inda dare ya yi dai galibi za ka ga mutum gadon shi yake zuwa ya kwanta ko amma da rana za ka gan shi a falo ma yana bacci wani a shagon shi ya ɗan kishin gida sa da duma wani a makaranta ya shige can aji a bayan wasu kujeri ya ɗan shimfiɗa wacce da duma ya kwanta yana bacci amma ba za ka gan shi da daddare can zai je ya kwana ba a'a zai koma ɗakin shi ya yi mai ya kwana gobe zai iya bacci a shago jibi ka gan shi ya je ɗakin abokin shi ya yi bacci za ta kasan shi a wani zaure yana bacci yani dai bai da wani takamaiman guri da zai bacci ne da rana amma da daddare wuri ɗaya ake komawa a yi bacci to haka larabawa suke don haka fa innahum yas'auna fi ibtiga'i ma'ashihim da rana sukan kai komo suna fantsama cikin gari wurin neman abin da za su ci wa hawa'ijihim da kuma bukatocin su fa yanamuna taratan fin nahar don haka wani lokaci sai ga suna bacci ma da rana din fi talab tilkal hawaij wurin neman wannan bukatocin nasu sai ga suna baccin su fi tijara fi tijaratin sai ga suna bacci a kasuwannin su wuraren kasuwancin su sai ga suna dan kishin gidawa sai bacci aura ayyan ko wurin kiwon su ko wurin da suke dan gudanar da al'amuran su wataratan yarji'una ila dubrihim wani lokaci kuma sai su dawo gidajen su fala yastaqirruna bi mahallin matji'il layl wato fala yastaqirruna bi mahalli matji'il layli ba sa tabbatuwa a wuri guda ɗaya da suke baccin daren ya zama to kullun za su yi kwanta ko da rana ne ko da shi suke koma ba sa wannan li'anna matji'il layli mahallu thiqalin nawmi adatan domin wurin da ake baccin dare gadon su ɗakin su da suke kwanta kan gadon galibi a al'ada idan aka kwanta wannan wurin to bacci na yin nauyi to kuma da rana ba ba kasafai ake bacci mai nauyi ba don haka ba sa tabbatuwa wurin komawa kan gado da rana su kwanta sai dai ka same su duk inda hali ya bayu kawai nan suke kwanta a sai bacci fa yana mu da fi gairi don haka sai su rika bacci a wani wurin da ba ba gadon ba mala yace wal wudu kalmar wudu da yace tawadda kalmar wudu idan utlaqa yuradu bihi al wudu al shar'i idan aka ce al wudu ana nufin arwala ta shari'a al ma'muru bihi inda salati wa ghairiha wacce aka umurci a yi ta wurin sallah ko wurin wani abin da ba wannan ba kamar tawabi fa'iza a ta ahaduna mawuzi inaunihi minan laili idan ɗayanmu ya zo wurin baccinsa da daddare umira bi an yi tawadda a wuzo a hulis sara ƙabla naumihi lailan an umarce shi da ya arwalla irin ta sallah kafin ya baccin shi na dare liktisasul ismil madja inda al'arab domin keɓance wannan suna na kwanciya a gurin larabawa bil maqamin ladhi yunamu fihi lailan keɓance shi da sunan nan ne ake baccin dare فالمسألة الثانية مسألة تبيو fi qaulihi da yace wa nam ala shaqqal ayman kai bacci a gefen ka na dama ai ala jambikal ayman a gefen ka na na dama min jasadika na jikinka da an yakuna muwaliyan lil ard ya zaman to shi yake bin kasa ko shi yake bin shimfidar dai da ka shimfida an gane ko fataqaruhu nafsaka alaiha ala jambikal ayman duka jikinka sai ya zaman to ka jefa akan gefen ka na hagu jikinka ne ke kan gefen ka na hagu to wannan shi ake nufi da wato nam ala shiqqal ayman ya zama jikinka gaba ɗaya dama dama nake son ce ko ina cewa kun ga magana irin da muke magana da zuwa eh in nace dama ina ina nufin dama kenan nam ala shiqqal ayman gefen ka na dama wal mas'alatu thalitha mas'alata uku fi qawlihi da yace watlu ayatul kursi marra ka karanta ayatul kursi so daya wa ya qawluhu ta'ala fi suratul baqara الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم وانا يتشى آيات الكرسي هو جملة قومة ما قنن أبو قومة كوبا عقا سيكي جوابا قبا قبا قدا قومة ما قنن أبو قومة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم gaba gaba goma suka ce magana abu goma amma fa inda hufa ba inda na ba mu dai a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa wanda ke karanta ayatul kursi bayan kowace sallah maktuba to ba abin da zai hana shi shiga aljanna sai mutuwa auka maƙala sallallahu alaihi wasallam ka gana daga cikin falalarta malamai sun faɗi falalan ayatul kursi da dama to dai a karanta ta ina ta ai ba sai mun fassara ayatul kursi ba ko malam ko sai mun fassara ta eh Allahu la ilaha illa huwa tana tattare da tauhidi Allah shi ne wanda babu abin bauta da gaskiya da cancanta sai shi alhayu alƙayyum rayayye wanda baya mutuwa kuma wanda yake tsayayye wurin kulawa da bayansa la ta'khudhu sinatun wala nawm gangadi ko bacci baya kama Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa duka nashi ne haka ne ko da kuma fi samawati wa fil ard man dalladhi yashfa'u indahu illa bi idni wane ne wannan da zai ceto a gurin Allah babu shi sai da izinin Allah madaukakin sarki sai in Allah ya bada izini sannan ai ceto ya alamu ma baina aidihim Allah ya san abin da ke gaban bayansa wa ma khalfahum da abin da ke bayansu wala yuhituna bi shay'in min ilmihi halittun Allah ba za su iya kewaye komai na ilimin Allah ba ba abin da za su iya kewayewa na ilimin Allah illa bima sha a face abinda Allah ya ga dama ya dan balgata ya basu wasu a kursiyyu samawati wal ard kursiyin Allah ta yalwace sammai da kasai wala yaudu hibduhuma kuma kulawa da sama da kasa din baya gajiyar da Allah wa huwa al aliyyul azim Allah madaukaki ne kuma al azim kuma mai girma ne to wannan shine abinda wato ainihin wannan aya ta kunsa wa summiyat hadhihi al aya ayatul kursi linfiradiha bi dhikril kursiy ilahi an kebance wannan aya da cewa ayatul kursiy ne domin ita ce ayar da ta ambaci kujerar kursiyin ubangiji falam yaqa dhikrul kursiy ilahi fil qur'ani illa fi hadhihi al aya addu'a cikin alqur'ani babu wata aya da ta ambaci kursiyin Allah sai wannan aya shi yasa sai aka kira ta da ayatul kursi kamar ayatul dayn idza tadayantum bidainin sai aka kira ta da ayatul dayn malamai sun yi rubutu akan kiran wasu ayoyi na alkur'ani da wasu ma'anoni da suka kunsa akwai waɗannan a ciki ayatul dain ayatul kursi da makamantansu wa tilawa huna tilawa anan gurin shine alqira'a shine karatu an gane ku eh in aka ce at-tilawa ana nufin wato alqira'a kamar da Allah ya ce huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan yace me yatlu alaihim ay yaqra'u alaihim yana karanta musu fal aslu tilawa al ittiba asali a cikin at tilawa shine al ittiba shine bi shi yasa na daga cikin fassarar da wasu malamai kan yi wurin wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman wattaba'u suka bi ma tatlu shayatin an fassara da abinda shaydanu ke karanta musu suke bita musu suke biya musu sun fassara ko ma tatlu shayatin abinda shaydanu suka bi su ma ala mulki Sulaiman game da mulkin Sulaiman kaga at-tilawa ala ittiba shine bi والتنوع معانيها بحسب مواقعها من الكلام اما معناتها na dan caccanzawa gurgurdan inda aka jefa ta a cikin magana wa minha tilawatul qur'an daga cikin akwai karatun alqur'ani ai qira'atuhu bi tibai ba'dhi ba'dha shine karanta shi ta hanyar bin sashen shi sashe ya bi sashe an gane ko shine warattilul qur'ana tartila murattala din tartilawa kenan wa mas'alatu rabi'a mas'alata hudu fi qawlihi wajma'a kaffaika ka hada takan hannunka wahuma batinal yad sune cikin ya wato tabi wa kullu yadin laha kaffun duk hannu yana da tabi hiya batunaha shine cikin fa ya jama'uhuma madamumataini ka hay'atid du'a sai mutun ya tara ya hada su a dunkule kamar yadda yake yi lokacin da zai yi addu'a bi an yusaffu ihdahuma jambal ukhra ta yadda zai jera dayan a gefen dayan fatakunani multasaqataini hiza'a ba'dihima sai su kasance amanne kusa da junansu multasiqa allasiqa shine mannewa sai su manni junansu dabra da juna kusa da juna kamar yadda dai muka saba yi wurin addu'a ko wal mas'alatul khamisa mas'ala ta biyar fi qawlihi wa qara'a fihi ma suratul ikhlas wal mu'awwidhatayn sai ka karanta suratul ikhlas kuma ka karanta mu'awwidhatayn ma'ana fa qara'a fihi ma thalatha suwar sai ka karanta surori uku sune suratul ikhlas qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatani wa huma qul a'udhu birabbil falaq wa qul a'udhu birabbin nas ila akhir suratayn har zuwa karshen waɗannan surorin guda biyu mas'ala ta shida fi qawlihi wanfud fihi ma sai kai tofi a ciki ai fi kaffaikal majmu'aitaini a tafinka guda biyu da ka tattara su din nan to a ciki za ka yi tofin والنفخ هو النفخ مع ريق اللطيف لطيفة abinda ake cewa annafsu shine annafhu shine busa huri amma ma'ariqin latifa tare da miyau wato da basu da yawa miyau kadan kadan hura da miyau kadan shi ake cewa annafsu shine abinda ba shi ke cewa tobi ko fatakunu fatakuna alhaul فتكون الهواء مندفع من الفم مسحوبا بريق لطيفة sai zama iskan nan da zai fito daga bakinsa to iskan an rako shi iskan ya zama yana tare da rakiyar wannan miyan ɗan kaɗan ɗin wato malam kokari yake ya maka tafsirin me ake ce ma annafsu ya zama iskan da zai fito daga bakinka to yana tafe da rakiyar wani miyan haka ɗan kaɗan to wannan shi ake ce ma annafs wal mas'alatu sabi'a mas'ala ta bakwai fi qawlihi wamsah bihima mastada'ata min jasadika sai ka shafi abin da ya saukaka na jikinka wal masu huwa al imrar abin da ake cewa al masu shine shudewar abu gusar da abu tafiyar abu ga abu idan ka shafa wannan abu to faqad marra yadika alai hannunka ya gudana akan sa to sai a ce masahtahu an gane ku akwai bambanci tsakanin almasu da allamsu malamai suna bambanta su masu da allams suna ce ma masu abinda ka shafa ya tafi lams kuma abinda ya dan taba bai zamanto ya gudana ba wato ko babu babu istimrari a cikin lams ina dan taba shi haka ko in dan shafe shi haka to ana ce mai lams amma masu sai an dan shafa an gane ku shi yasa suke wurin masaha sai a ce ya ya ya shafi ya goga to ba a cewa la masa fa idza qara'a suwar salat idan mutum ya karanta waɗannan surori guda uku thumma nafasa fi kaffaihi sannan ya tofi a tafinsa guda biyu masaha bi kaffaihi masara min jasadihi to sai ya shafi gurgurdan abin da ya sauka na jikinsa da tafin hannun ai ma yasulu ilayhi adatan duna takallufi wato abin nufi gurgurdan abin da zai iya diska gare shi bisa al'ada ba tare da dora ma kanshi wani wani nauyi ba ko wani wahala ba bisa al'ada idan zaka shafa kana kwance zaka shafa ai zaka dan shafa daga kanka zuwa jikin ka dai gurgudu to kenan ba sai ka daga kafa ka can karkashi ka shafo can gefe ba ka koma can bayan ka dan shafo can baya kaga wannan akwai me akwai takallufi akwai mushakka to mastada'a din kenan gurgurdan abin da zaka iya kada wani ya dauka in baka shafa addu'ar a wani gaba daga cikin jikinka ba kamar gabar bata daga cikin inda ya samu wannan albarkar sai inda aka shafa kadai na albarka take lokaci ya karatu wato sai ce ba tare da wahalar da kai ba ala halin lati huwa alaiha minan tidadi a halin da mutum yake a kai na ci gaba da na zama a kai ci gaba da yadda yake din a halin da kake din a hakan za ka shafi gwargwadon abin da ya saukaka فالممتد على ظهره عند إرادة نومه إذا جمع كفيه وقرأ ثم نفخ ثم أراد المسح بالغ في المسح فيما يناله بيده عادة من جسده ما لا يجي فالممتد فالممتد على ظهره wanda ya miƙe a bayansa misali ya yi rigingine to irin wannan idan arada idan arada naumihi idan mutum ya so yin bacci sai ya yi rigingine misali idan jama'a kafaihi idan ya tattara hannayensa wa qara'a yayi karatun da ake yi summa nafasa sannan yayi tofin summa arada almasha sannan yana so ya shafa din to balaga fil masih fi ma yanaluhu bi yadihi to zai kai gurgurdan abin da zai iya kaiwa gare shi na shafan gurgurdan abin da al'adar shafan jikinsa yake kaiwa gare shi tunda a rigingine ki kaga bayansa yana ina yana can ƙasa to bai da buƙatar sai ya sake juyawa kuma ya shafo can bayan bai da buƙatar wannan wala mai takallaf ma ya ba'udu an mu'adatan ba zai dora ma kanshi nauyi ko wahalar abinda galibi al'ada ya dan nesanta daga riskar hannunsa gurin wannan lokacin waqi'a yana daga cikin kusakurai da suke faruwa yau da gobe raddu shay'in min jasadihi ibtida'a masihi mutum yana kwance sai ya dawo da wani abu na jikin shi kusa da shi wai don kwaɗayin da ya shafi gurin fa ina minan nasu yana daga cikin mutane man yuraddu rijlahu thaniyan kaga mutum ya dawo da kafarsa ya tankware ta hatta wato kusaniyan laha yana mai tankware kafar hatta yamsa ha kadamahu wai yana kokarin sai ya shafe sai ya shafi kafafunsa idan mutum yana kwance sai ya irin wannan addu'a ya tofa sai kaga mutum ya tankwaro kafar shi wai dan yayi kokarin ya shafi can kafan to kaga wannan ai abin akwai mushakka a ciki to shari'a bata baka dama bata ce maka sai kai wannan tankwara tankwaran ba kawai ka shafi kanka da dan inda ya tsaya in kirji ne ya tsaya in jiki ne ka tsaya nan kawai babu wata matsala saboda haka wannan wato shari'a bata ba mutum damar yayin wannan ba dan wahalar da kanshi thumma yaf'alu bi yadihi ukhra mithlu dhalika sai kaga mutum ya aikata haka ma da dayan hannunsa wa yubalik bil imrari kaffaihi ala jasadihi kaga ya kai makwara wurin wato gusar da shudar da hannunsa zattar da hannunsa wucewa hannunsa a cikin jikinsa wa za mukhalifu lil warid fil hadith wannan ya saba ma abin da yazo a cikin hadisi fa innal warid fil hadith abin da yazo a cikin hadisi an yumsaha bihi ma mastada min jasadihi ya shafi abin da ya wato gurgurdan abin da ya saukaka na jikinsa ai ma yasilu ilaihi adatan duna takallufin gurgudan abin da zai iya isa gare shi bisa al'ada ba tare da ya wahalar da kanshi ba ko ya dora maka shi wani nauyin da ba zai iya ba matsala ta ta famina ta takwas fi qaulihi taf'al zalika thalathan zaka aikata haka har so uku ai tukarrir alqira'a wan nafs wal masha marratan ba'da marra zaka maimaita karatun da tofin da shafan shudi bayan shudi فتقرأ ثم تنفخ sai ka karanta sai ka tofa thumma tamsa sai ka shafa fa hadhihi wahida wannan daya kenan thumma taqra'u sannan ka sake karantawa thumma tanfukh sannan ka tofa thumma tamsa sannan ka shafa biyu kenan fa hadhihi thaniya thumma taqra'u thumma tanfukh thumma tamsa fa hadhihi thalitha wannan uku kenan ka karanta ka tofa ka shafa ka karanta ka tofa ka shafa haka so daya ka kara so biyu ka kara so uku wa ila thalith wa ila thalath ana uku intaha addul warid min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam idan ka idan ka idan kai na uku to ka kai makura haddin da yazo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so uku yake baya yin sama da uku din wan nafsu biha biha ula'i suwar biha ula'i biha ula'i suwar thalath lahu maqaman wato tofi da waɗannan surori uku din nan to suna da wani matsayi guda biyu na farko annafatu biha inda nau tofi da waɗannan surori ko waɗannan addu'o'i lokacin bacci wa huwal mazkuru huna shine abin da aka ambata anan na ɗaya na biyun kuma annafatu biha inda al-marad ya zo a hadisai ana iya karanta su kuma a yi tofi din da waɗannan surori lokacin da mutum baya da lafiya mutum ya tofa ma kansa au ala gairihi ko ya tofa ma waninsa fa ya karau sai ya karanta waɗannan surori thumma yanfusu sannan ya yi tofi thumma yamsahu haka za salasan sannan ya abin nan ya shafa haka zai hasso uku tabbata hadha fi sahih wannan ya tabbata a cikin sahih bukhari min hadisi Aisha radiyallahu ta'ala anha daga hadisin Aisha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda As-sadisa na shida a gurguje idan adasta fagabti wajhaka bi yadayk aw bi thawbika idan kai atishawa to ka rufe wato fuskarka da hannunka ko da ba ko da tufafinka annan da yace fagabti wajhaka yana nufin fagabti fammika ka rufe bakinka ba fuskar gaba ɗaya ba ya yi zikirin kullu ne muradi bihi ba wa hamadillah sai ka gode ma Allah fa in shammaituka ahad idan wani ya gaishe ka fa qala yace da kai yarhamukallah fa qul yahdikum Allah wa yuslihu balakum sai ka ce Allah madaukakin sarki ya shiryar da ku ya kuma gyatta baya ya kuma kyautata karshe ma'ana ya gyara bayan ya gyara halin ya gyara yadda hali zai kasance to wannan shine addu'ar da zaka yi hadikum Allah wa yuslihu balakum Allah madaukakin sarki ya shirye da ku ya kuma gyara hali to sharih yace zakara al-musannif wafaqahu Allah al-adab as-sadisa min al-adab al-asharati wa huwa yata'allaqu bi adab al-uttas ya ambaci na shidda daga cikin ladubba guda goma shine abin da ke da alaka da ladubban yin atishawa wa fi arba'a arba'u masail akwai masaloli guda hudu mas'ala ta farko fi qawlihi idza adasta fagatti wajhaka bi yadika aw bi thawbika idan kai atishawa to ka rufe bakinka da hannunka ko da tubafinka da yace bi thawbika ko rigarka ko wani hankacin ka samu ka rufe wal utas huwa sautun yakhruju min al anfi ma'a hawa'in shadid atishawa sauti ne da yake fita daga hanci tare da iska mai yawa fa idza atasal abd idan bawaye atishawa umira an yi gaskiya wajahahu an umarce shi da ya rufe bakinsa li Allah ya tanasara asaru utasihi dan gudun kada wato a tartsatsi na wannan atishawan nashi ya watsu cikin mutane mimma ya kharuju min anfihi kada wannan abin da yake fitowa daga bakinsa na majina ko na salaiba ya zamanto ya watsu a cikin mutane fa yugatihi biyadihi don haka sai ya toshe shi da hannunsa au bi thawbihi ko da tufafinsa li yahsula habasul mutanadiri min anfihi inda utasi inda utasi dan ya zamanto wato ya toshe wannan abin da zai fallatsu ko ya yadu lokacin atishawarsa sai ya toshe shi kada ya kada ya gasu fa imma an yuradda bi thawbi fa imma an yuradda thawbahu ko dai ya tunkuɗe shi da tufafinsa ma'ana ya sa rigarsa ko wani abinsa ya mayar da wannan ham'a tishawar ka amamatin autar fi kamisin kamar rawaninsa ko gefen wato ko ainihin rigarsa wani hawahu da makamantan wannan ala wajahin mugattiyar lahu ta fuskar da zai toshe bakin da wannan abin au yusuf biyadihi ala anfihi ko kuma ya kama ba hannunsa ya toshe bakin ya toshe hancinsa da bakinsa da shi in zai atishawan hannunsa din ya rike hancin nashi ya zamanto ya toshe atishawan bata fito ba wal muhtar abinda aka zaba abinda aka fi so kaunul imsak bi yadil yusra idan zaka hana atishawa zaka toshe atishawa to kai amfani da hannun hagu ne li'anna khuruj ahu li'anna al-khuruj لأن الخارج عادة عند الأطاس هو مخاط domin a al'adance abin da yake fitowa lokacin da za a tashawa shine salaiba shine wannan majinar ita ce take fitowa wa huwa mustakdarun taba'an la shar'an to ita ko majina a ɗabi'ance abin kazanta ne abin kyamaci amma ba a shari'ance ba a shari'ance ba za a ce mata najasa ba amma a ɗabi'ance sai mu kalli ta mu ce najasa ce saboda kamar yana magana da ɗaba'an ne ba shar'an ba don wani ya majina ta taba rigarka sai kai sallah ba komai amma ɗaba'an ba zai yi ga majina a rigarka ba kuma kai ta zama baka mai ba kaga wannan ɗaba'an kenan ba a shari'ance ba fatiba'un nas tanfuru min ru'yatihi wa atharihi dabi'atan mutane sun saba idan suka ga majina sukan gudu ba suna kyaman majina ba sa son ganin alaman ma majina wa in kana gairu mustaqdiran shar'an duk da cewa ba wai kazanta ba wai abin nan bace ba a shari'a ba najasa bace ba dan yace gairu mustaqdiran ba yana nufin a shari'a ba kazanta bace ba a shari'a ma majina kazanta ce amma ba najasa bace ba mun gane wannan ko saboda haka majina bata zama najasa ba a shari'a amma a shari'an ma abar kyama ce saboda duk a ka'ida ta usulu wannan malamai suke cewa duk abinda rai yake kyamarsa baya son sa dabi'atan ko urfan to a shari'a ma wannan abu ma ba a san shi an gane ko suna cewa al-ma'ruf urfan kal mashru'u shar'an duk abin da yake abin da aka sani ne a urufi to kamar abin da shari'a ne ta abin nan dinsa kenan idan shari'a ta idan muka zama to ba ma son majina to shari'a ta ce ni ma ba na son majina saboda urufin mu ya kore ta sai shari'a ta ce to in aka kawo majina a wanki dan ta zama mai ta zama kazanta amma ba ta zama najasa ba sai malam yace wal mustaqbaratu shar'an aw taba'an min al'aba ababadan da suke mustaqbarat ne ababadan kyama ne abun ki ne abun kazanta a shari'a au taba'an ko a dabi'ance ba a san irin waɗannan abubuwa min al'aba suna daga cikin abubuwa da suke da cutarwa suna daga cikin abubuwa da suke na kazanta ne suna iya cutar da wani wal yadul yusra takunu lil aba shi ko hannun hagu dama yakan kasance ne dan tunkuɗe wata abin da yake kazanta amma yumna fatakunu littakarim amma hannun dama shi ko yana kasancewa ne hannu ne da yake da alaka da abin girmamawa abin mutuntawa mas'ala ta biyu qauluhu fi qaulihi wa hamdillah sai ka gode ma Allah ai kul alhamdulillah sai ka ce godiya ta tabbata ga Allah wa waqa fi hadithin nabawiyya siyagun za'idatun ala lafzil hamd ya zo a cikin hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu sigogi daban-daban waɗanda suka dadu akan godiya din fa man yaktasara ala alhamd jaa bi aqallil ma'murin bihi duk wanda ya takaito akan alhamdulillah din kawai to ya zo da siga ya zo da abinda mafi karancin abinda aka umurce shi da yake shine gode ma Allah wa man zada shay'an mimma warada kana akmala fil imtithal wanda duk ya ƙara wani abu daga cikin abinda wato ko ainihin yake ya zo din to wannan shine mafi kamala wurin bin umarni mala yace fal mutaqaddimu fil hamd ba'da at'am kal mutaqaddimu fil hamd ba'da at'am kaman abin da ya gabata a can baya na in an gama cin abinci a gode din to haka yake ma anan gurin wa min qawaid diniya ko diyana yana daga cikin abin da yake ka'idoji ne a wannan addini anna sunan al mutanawwi'a fi mahallin wahid yu'ta bi naw'in min hataratan yana daga cikin abu sananne game da matsalolin addini cewa duk inda aka samu sunnoni mabambanta juna wannan sunna ce waccan sunna ce waccan sunna ce fi mahallin wahid amma a wuri guda to malamai suka ce yu'ta bi naw'in min hataratan sai a zo da wannan kala wannan lokaci wa bi naw'in taratan ukhra ko wa bi naw'in akhar taratan ukhra sai a zo da wancan nau'i kuma a wani lokaci na daban matsala ɗaya ce amma ta zo da sunnoni daban-daban kamar misali mu dauki matsala ta sallama ya zo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum ya zo assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya zo assalamu alaikum dukkan su waɗannan nau'i ya zo to kenan wani lokaci sai ka ce assalamu alaikum wani lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wani lokaci assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kaga ya zo mutanawwa to sai kai wannan taratan wa ukhra wa akhar taratan ukhra kai wannan daban wannan daban haka ake so in dai sunna ta zo dai zaman to kowace sunna ana dan tattaba ta yasta'mal al-abd jami' al-warid min sunna annabi sallallahu alaihi wasallama dan bawa ya samu aikata dukkanin sunnonin da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa yatahaqqaqu fihi kamalul ittiba sai ya zamanto ya samu cikakken bi sai ya zama wannan shi ya bi sunna mafi kamala wurin bi din wa ya'zuma ajruhu wa ya'zuma ajruhu fi ihya'i sunna sai girman sakamakonsa sai ya girmama ya zama ya samu sakamako mai girma wurin raya sunnan ma'aikin sallallahu alaihi wasallama wa hifzi hafin nas kuma ya samu lada wurin kiyaye wa mutane wannan sunnar domin in ya aikata wannan nau'in wani zai gani ya koyi da shi in ya aikata waccan wani ma zai gani ya koyi da shi kaga ya tsare wa mutane wannan sunna sabanin idan sunna ɗaya ce kawai kullum ita yake aikatawa kaga ba a tsare mutane sauran sunnonin ba mai ana tanawwu to akwai kiyaye wa mutane wannan sunna matsala ta uku fi qaulihi wa in shammatka ahadun fa qala yarhamukallah ai idza da'alaka ahadun ba'da qudasika idan ɗayan idan wani ya maka addu'a bayan atishawarka wa hamidakallah wa hamdikallah ka gode ma Allah bi an qala laka yace da kai yarhamakallah mana kai atishawa ka gode ma Allah sai yace da kai yarhamakallah to fa man sami'a aqisan hamidallah fa qala lahu da'iyan yarhamakallah dukkan wanda yaji mai atishawa ya gode ma Allah to mai addu'a shi ko sai ya ce masa yarhamukallah wato Allah ya maka rahama waddu'a bir rahama muta'alliqun biman hamida ba'da utasi wato yin addu'a da cewa yarhamukallah din yana da alaka ga wanda ya gode ne sai wanda ya ce alhamdulillah ake ce mai yarhamukallah mutai ya atishawa ya gode din to shine sai a ce masa yarhamukallah amma in bai gode din ba to ba za a ce masa yarhamukallah ba fa in aqasa falam yahmadillah lam yuda lahu birrahma wato in yayi in in yayi in yayi atishawar falam yahmadillah sai bai gode ma Allah ba to lam yudu alahu bin rahama to ba za a yi masa addu'ar rahama ba za a ce yarhamukallah ba sai a mai shiru sai lokacin da yace wato ko alhamdulillah sai a ce yarhamukallah mas'ala ta hudu fi qawlihi fa qul yahdikumullahu wa yuslih balakum sabata hadha an nabi sallallahu alaihi wasallam hakan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa yahdikumullahu wa yuslih balakum wannan ya tabbata daga annabi والآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم تدل على أن المقصود الشرع المقصود الشرعي وقوع الدعاء بأي لفظ أما ما لن يتي حديثين أكا رويتو لك صحابي رضي الله تعالى عنهم سنة نوني أكم من الشريعة شيني أيوم متم الدعاء لكون لفظي وقوع الدعاء بأي لفظ ين الدعاء لكون لفظي ga abin da aka rawaito daga annabi ya ce hadikumullahu wa yuslihu balakum amma malamai suka ce yadda aka samu wasu asar daga sahabbai sun yi wasu addu'o'i koma bayan wannan din yana nuni akan manufar shari'a shine dai a yi addu'a da kowane lafazi daga cikin lafuzza ne da ya cancanta a idin sai ya ce fasaha an ibn umar radiyallahu ta'ala anhu kana yaqul ya inganta daga ibn umar yana cewa yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfiru lana wa lakum Allah ya mana rahama kuma ya muku rahama kuma ya gafarta mana ya gafarta muku wannan imam malik ya rawaito a cikin muwaddansa an nafi'an anhu daga nafi' ya rawaito wa huwa min asahil asanid kuma wannan yana daga cikin wato asanid dinsa mafiya inganci imam malik ya rawaito wannan daga nafi' kusan malikiya dama makarantar Umar ne da kuma Abdullahi dan Umar to don haka ya ruwaito wannan addu'a cewa Abdullahi dan Umar yana karanta yarhamunallahu wa iyyakum wa yaghfir lana wa lakum sai ce wa huwa aslun ma atadahu an-nas fi hadhihi al-bilad min qawlihim yarhamuna wa yarhamukumullah yace wannan shine asalin abinda mutane suka saba suka suka saba a wannan garin na fada su cewa yarhamuna wa yarhamukumullah sun saba irin wannan فهذا الدعاء الجاري على ألسنتهم مروي أصله عن ابن عمر wannan addu'a da take gudana a bakunan su ko a halsunan su to addu'a ce da take an rawaito ta asalin haka daga ibn umar wa sahabi an ibn abbas radiyallahu anhu ya inganta daga ibn abbas radiyallahu anhu annahu kana yaqulu yana cewa yarhamuna wa yarhamukumullah iwadan yahdikumullah wa yuslih balakum maimakon yahdikumullah wa yuslih balakum aka rawaito daga abdullahi dan abbas yana cewa yarhamuna wa yarhamukumullah Allah ya mana rahama kuma ya muku rahama fa hadhihi al-athar malai yace waɗannan athar din wama kana fi ma'anaha da dukkan abin da ke iya daukan ma'anonin waɗannan athar din tadullu ala anna maqsud ash-shar'i yana nuni akan manufar shari'a dai wuqu du'a huna shine ayi addu'a anan wa akmaluhu an yaqulu shine mafi kamala kuma mutun yace ya hadikumullahu wa yuslihu balakum kamar da abi gairi duk wanda ya wata addu'ar da ba wannan ba wala siyama fi fil afar al warid an sahaba musamman ma yayi addu'a da ɗaya daga cikin wato asar wasu hadisai da aka rawaito daga sahabbai kana muwafiqan lima qasud shar'i to wannan ya dace da manufar shari'a dama shari'a tana da bukatar ayi addu'a din fala yutlaqu alqawl bi kauniha mukhalifa mukhalafatan don haka ba za a ba za a ba za a saki magana ba za a saki magana cewa ba za a ba za a ba za a yi wani dan furuci akai ba ba za a ba za a ba za a yi cece kuce akai ba dan kasancewarta ta saba ma me ta saba ma shari'a fadalan an yi qalu innaha bid'a me ballantana ma wani yazo ya ce ai bid'a ne ka zo da wani lafazi da ba abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo da shi ba dan haka ba za a yi wannan magana ba فتكاثر هذه الآثار يويت ودنا آثار دين وتنوعها da yadda suka bambanta daban-daban yadullu ala anna asal ash-shar' anna asal ash-shar'i al-maqsud fi hadha al-mahall huwa ad-du'a yadda suka zo da yawa da yadda suka bambanta to in ka tattara su gaba ɗaya suna baka fa'ida cewa asali dai na shari'a shine wato mahallin ayi addu'a kawai a shari'a addu'a ake bukata ba wai lalle ka zo da wani ba wai lalle waccan kalmar ta yahdikumullahu wa yuslimu balakum ba in kai wata addu'a yayi yanzu da mutum zai yi atishawa yace alhamdulillah kace yarhamukallah an gane ko to shi kuma sai yace yaghfirullahu lana wa lakum to yayi ko yace hadanallahu yayi an gane ko ko yace ghafarallahu lana wa lakum yayi ko ya faɗi wata kalma ce du'a'iyya to wannan yayi ko bai ce ya hajikum Allah wa yuslihu balakum ba malam yace makasudin dai ayi addu'a a wurin tunda an samu wasu afar na sahabbai sun roito wasu addu'o'i daban-daban wa hasilum ma taqaddama anna afkarul utas naw'an a takaice dai abinda wato ya gabata idan aka taskace su gaba ɗaya aka tattara abin da ya gabata sai mu ce azkarul utas nau'an zikiri da ake yi na wato ko atishawa nau'i biyu ne ahaduhuma zikirul atisi shine wanda ya atishawan yayi zikiri wa huwa alhamdu shine ya gode inda utasihi inda lokacin da yayi atishawarsa wa du'a'u limushammitihi da kuma yin addu'a ga wanda ke gaishe shi da kaulihi yace ya hadikumullahu wa yuslihu balakum yayi addu'a ga wanda yake gaishe shi shi mai atashawa abubuwa biyu ne akan sa yace alhamdulillah nabiyu kuma yace ya hadikumullahu wa yuslihu balakum ya gode ma Allah kuma yayi addu'a a wurin gaishe shi din da aka yace ya hadikumullahu wa yuslihu balakum aw gai da zalika ko wata magana makamance wannan min al ma'athuri an sahabata radiyallahu an daga cikin abubuwan da aka rawaito daga sahabbai wa ma kana fi ma'anahu da duka abin da ke daukan wannan ma'anar wal akhar dayan maganar kuma shine zikirus sami'il atis shine wanda ya ji mai atishawa zikirin da zai wa huwa du'a'u lahu bi qawlihi yarhamukallah shine addu'ar sagare shi da cewarsa Allah madaukakin sarki ya maka rahama ashe zikiri na atishawa nau'i biyu ne ɗayan nau'in ga wanda ya atishawan abubuwa biyu ne a kansa ya ce alhamdulillah idan an gaishe shi kuma ya ce ya haɗi kuma Allah wa yusuf balaku ko wata magana makamanciyar wannan na biyu wanda shi kuma ya saurari wanda ya atishawan ya ce yarhamukallah to shi kuma wannan shine abin da yake kansa ya addu'a da cewa yarhamukallah Allah madaukakin sarki ya maka rahama lokaci ya cika to alhamdulillah duba ga lokaci muna da bakwai
sauran duk ba su da yawa
mu bashi haka gobe za mu karasa shi insha Allah ta'ala zai karasu gobe bi idnillah na'am
ya ce wurin gaisuwar da ake gaishe da namiji aka ake gaishe da mace ko da bambanci eh da atishawa ko
wannan ana ce masa yarhamukallah da yake namiji ne mace yarhamukillah sai a yi sa damirin mace wurin damiri ne kawai ya bambanta eh bambanci tsakanin namiji da mace damiri ne kawai طيب الله يمنع موافقة عبدنا مكفر هذه الله كبام الله لا تذكر منكم الله يا شيخ نعم
wajen shekarun kogin mawa kuma ya yi magana wurin ko an zo yi magana ko ya kamata ka ba mu shekaru ko da girma ko da lokaci to a nan sai kasance babana ne shi ya yi ni kuma sai Allah ya ba da wani girma ko wurin aiki ko na ba nan wa zai saurara wani wajen jin magana tunda shi ne babba a gida a wajena shi ya yi ko wani wana haka ni kuma sai na zo na mako wani ba gaban kasa gwamna karamin gaban karamin kuma ko wani sarki to kuma ga mun zo zo na za a saurari magana to zan yi shiru saurare shi ne ko ku shi shi ku saurare tayyib yana magana yace ina jin magana shi ta fito fili ko tayyib amma dai kai mai ta saboda wanda ba su ji shi yana magana akan cewa shari'a ta zo cewa a ba babba dama ya fara gabatar da magana babban nan shugabanci ne na shugabanci ko ko babba na shekaru to sai mahaifi da ya haife mutum sai zamanto shi dan Allah ya girmama shi ya zama kaman sarki ko gwamna ko wani abu sai ya zo za a yi magana a nan gurin yanzu shi zai baban zai saurare shi ko ko shi zai saurari baban to wannan matsala ana maishe ta ne akan hasabul hal a wani halin ne za a yi magana idan ya zama to kai gwamna ne yanzu kana ofis ɗinka a gwamnatance ko kai sarki ne kana inda kake zaune a shari'ance ko kuma a al'adance ko ɗaba'an cewa kai ne kake zaune a wurin yanzu ya zo maka da magana yanzu shi zai saurare ka kai magana tunda ya zo matsayinka ne amma in abin da ya shafi wato bir ne na biyayya ga ɗa da uba to wannan kuma kai za ka saurare shi ko da ko kana kan wannan kujera ta mulki wato misali a ce gabna a ofis ɗin shi yana kan zartar da aikinsa sai mahaifinsa ya zo ya riske shi ko kuma mahaifin yana aiki a ƙarƙashin shi to a nan gurin yanzu shi mahaifin zai zo ya ba shi girmansa da Allah ya dora shi a kai a matsayin shi na babba tunda ya tarar da shi a mahallin aikinsa wa ma'azalaka shi kuma shari'a bata ba shi damar ya takabburanci ga uban ba tana nan da aka ce wa sahibu kuma fi duniya ma'arufan to sai masa ma'aruf yana girmama shi shi ma yana girmama shi an gane wannan to amma yanzu idan ya tashi kuma ya dawo gida kuma fa sai ya kira gwamna ya ce gashi je siyo min abu kaza ko je debo min ruwa sai kuma ya je debo mai ruwa an fahimci wannan ko to wannan a shari'a haka za a yi a shari'a haka ake ya mutunta shi a matsayin matsayinsa girman ya duba tamka ne ga uba yana ajin ɗansa da yake karantar da shi idan manto kai malami ne babanka na cikin aji kana zaune kan kujera da babanka da yayan babanka da kanin da yayanka da duk suna kasa kana karantar da su la ba asabi zali takrimatan ga iliminka ba ba takrimatan laka ba ilimin da kake da shi shi aka girmama wannan matsayin aka girmama ba kai aka girmama ba idan an zo mahallin gida kuma shi kuma yanzu sai ka bashi mutuncinsa da girmansa kamar da shari'a ta ce wallahu ta'ala
ana gabatarwa na abin da ana gabatar da manya na abin da ya shafi ibada da sauransu kamar sauro haka a sha ga babana bismillah ko a ga babana na biyu bare mu baya shi ne gaba a sauran sai kuma abin da ya shafi ibada na'am
ana yin wannan ba shi ya ban gane tambayar ba sai shiga su
sai ga mahaifin shi gashi eh kuma sai shi ya dawo ba ya ce mahaifin ya je su kun na gaba abin da ya shafi ibada kamar sauro eh
kada ya yi sai ka ce kamar yanzu misali a cikin sahun mutum yana cikin sahun sai mahaifi yanzu sai kai baya ya shiga wallahu ta'ala alam shi abin da ya shafi sahun sallah ba buƙatar ba kabbir kabbir a sahun sallah in ka shigo sahun sallah ya shigo sahun sallah kujerar sahun matukar kai wato ka cancanci zama a sahun amma wa ma'ayin kai ta akhuri ka dan ja baya ya shiga wannan ba kai laifi ba ba laifi kai ba amma a shari'a sahun gaba ba a daga ma kowa kaba a kan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da mutane sun san abin da ke sahun gaba to da sun zai mu sahun gaba ko da suna rarrafe ne a wata ruwa a wata ruwayar kuma da sun da ko ƙuri'a sai sun yi dan mutun ya ci sahun gaba ya je sahun gaba to irin waɗannan ahadith din da suka kwadaitar akan zuwa sahun gaba ba su keɓance karami ko babba ba in dai mutum ya kai mastawar na ya tsaya sahun gaban to ya tsaya sahun gaba da haka in kai ta'akuri ka ba wani ya shiga ba kai laifi ba an gane ku kuma ba wani abu bane da za a ce hakan wani abu ne wato kwadaitaccen haka a shari'ance a'a hasabin girmamawa ne ka ce wani shiga shikenan ba matsala amma in ka shiga din shi ka tsaya din baka bashi wurin ba kai komai ba kuma ba za a ce kai laifi ba za a ce kai rashin kunya ba ka ki bari ya zauna tsaya ina fata an gane dan wurin ibada ba a ba a ba a abin nan na'am mai guda ɗaya cewa aka sai ka karkatar da kanka gefe kaɗan ba sai ka yi dama ba ka karkatar da fuska ka kaɗan ka ce assalamu alaikum an gane ku haka albani ya sarraha a cikin asalin sifatu salatin nabi dan karkatar da fuska ka kaɗan sai ka ce assalamu alaikum waccan ne za ka yi assalamu alaikum har sai an ga hasken kuma tun manzan Allah kamar da ya inganta a wuri guda hagu dama assalamu alaikum an yaminika kalilan kaɗan a dama assalamu alaikum ai attayammunu qablan mayasir a fara yin dama dama kafin hagu duk abinda ku dauki wannan a matsayin ka'ida ko menene inda na shari'a ne to ka fara yin dama kawai ya ujibu tayammunu fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi sha'anihi kulli duk abinda annabi yake yi a cikin al'amarin shi gaba daya to yakan burge shi ya fara yi da dama to kaga wa fi sha'anihi kulli komai ya shiga ciki aka da abin da za ka fara fara yin dama ko hagu ko wanka za ka fara yi fara wanke gefen dama kafin hagu takalmi fara dama kafin hagu malamai suka ce hatta kum ka fara dama kafin hagu duk da dai malamai za mu ji a nan gaba sun yi magana akan ya hukuncin abin da shi bai da hagu bai da dama idan aka tashi za a fara da dama ne ko ta hagu ko kuwa shi kawai biyar da ta samu ne misali za ka sa riga ai za ka fara sa hannun dama kafin hagu wando kafar dama to hula kuma fa kaga ba za ka kasa ce ita ba ka da yanzu ka ce to duk abin da bai da hagu da dama shi kawai da fatan waye da ni ka kasa shi yadda yake kawai amma duk abin da yake da alaka da hagu da dama za ka abin nan wallahu ta'ala alam na'am kenan eh na jan shi
to alhamdulillah Allah ta'ala ya saka malam Nuruddin Mujahid da alkhairi a kafin a rufe littafai jiya bayan mun tashi an nusar da ni akwai kalmar da na kawo ta sai na fassara ta ko na faɗe ta ba na ga na dai na faɗi fassara amma wurin faɗin kalmar ba haka na faɗa ba shi ne shafi na goma sha shida layi na biyar kalmar farko da malam ya ce wa ma yujamil albarakati fi ta'am sai na ce wa ma yajri ne ko muna makawancin wannan an nusar da ni bayan mun tashi wannan kuskure ne Allah ta'ala ya fi mana mun gyara saboda yan kusa da yan nesa da Allah da suke bi ko muna maraba da duk lokacin da aka ji gyara a cikin karatunmu insha Allah ko kuma gobe take za mu dauka abinda kawai ba za mu karba ba shine cin fuska ko cin mutunci amma gyara daga na sama da mu ko sa'anmu ko na kasanmu muna jira ko muna fata fatanmu da Allah ya karba mana kuma ya sa muna yi asa insha Allah ta'ala gobe malam da ya fatima da kanshi kuma mun gode Allah ya saka malam da alkhairi ranar juma'a kuma za mu fara dauran mata shi kuma littafi ne daban umdatul mar'a hadisai ne guda 100 da malam ya tace su wanda suka kebanci mata kadai na sa musu wannan littafi saboda hadisin da ya ce su ne mafiya yawa a wuta to wannan hadisin shi kuma kama ya bude musu kofofi guda ɗari ne na shiga aljanna su zaɓi duk wanda suka so da saboda haka insha Allah littafin gaskiya na da fa'ida kwarai ta nurin hakka ce kaman ya fi wannan saboda haka rami shi kuma Allah da a masallacin kan dutse liman masallacin kan dutse nan gwado sakaduna in Allah ta'ala sa da shi kuma ran juma'a za mu fara karfe 4 to makarantar muna gyara kuma ɗaliban wasu ta da kayan baya sai dai a canja wuri to muna saman dutse fokal jabal insha Allah da aka wannan shi ne a takaice assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam nura Allah ya mai da kai gida lafiya ka zauna a nan